بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا متى شابيوك وترمضان شكرا تدبو دير دليل أربعين هجرية wanda shi ne ya dace da goma sha bakwai ga watan sha takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan sura suratu maryam yau muna zama na goma wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi ne akan aya ta saba'in da biyu wa in minkum illa wariduha bismillah ar-rahman
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا
Allah madaukin sarki ya ce wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku face sai ya shiga wuta ko kuma ka ce ba wani daga cikin ku face sai ya bi ta kan wuta kana ala rabbika hatman maqdiya wannan hukunci ubangiji ya hukunta shi wani abu ne wanda yake ya ma ne sai ya faru amma sun manunajji ladina taƙau daga baya sai mu tsirantar da waɗanda suka ji tsoron Allah wa nazaru zalimi na fiha jisiyya sai mu bar azzalumai a cikin wutar suna gurfani abu maisara wani bawan Allah ne ya kasance kullum idan ya zo kwanciya a shimfidarsa sai ya ringa kuka yana cewa ya laita ummi lam talidni kai tona ina ma da uwata bata haife ni ba yana kuka yana faɗin wannan magana ina ma da mamansa bata haife shi ba ya laita ummi lam talidni sai aka ce da shi ya kai aba mai sara me yasa ka kake kuka kake faɗin wannan magana ya ce abin da ya bani tsoro shine ukhbirna anna wariduha an ba mu labari cewa dukkanmu sai mun shiga wuta shine abin da ya dame ni shi yasa nake kuka nake cewa da na sani ma da da ina da iko da mahaifiyata da bata haife ni ba an samu riwaya daga abu rashid al-haruri wanda shine nafi ibn al-azraq ya kawo ayyana cikin suratul anbiya ila yasma'una hasisaha ai ba za su ji ɗuriyar wuta ba ko wato motsin wuta ba akwai waɗanda Allah ya ba su wannan dama sai abdullahi dan abbas ya ce wai laka a majnunun anta kai tanka mahaukaci ne kai ya za ka faɗi wannan maganar ashe baka fahimci ayan nan ba to ina faɗin Allah ya kadumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahumun nar da faɗin sa wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda da faɗin sa wa in minkum illa wariduha wanda muka faɗa yanzu duka waɗannan ayoyin tana nuna cewa suna nuna cewa za a shiga wuta yace wallahi in kana du'a man mada wallahi addu'ar waɗanda suka gabata magabatanmu cewa suke Allahumma akhrijni minan nari salima tsabar sun tabbatar da lalle kowa sai ya shiga wuta addu'a suke suna cewa ya ubangiji ka fitar da ni daga cikin wuta ina kubutacci kenan za a shiga wutan amma ana neman Allah ya kubutar da mutum ya shiga wa adkhilni aljannata ghanima ya Allah ka shigar da ni aljanna ina mai ganimtar wato alheri an ruwaito daga mujahid ya ce ina wajen abdullahi dan abba sai wani mutum ya zo ana ce da shi abu rashid shine nafi ibn al-azraq sai ya ce ya abdullahi dan abbas yaya za ka yi da faɗin allah wa yi minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya sai abdullahi dan abbas ya ce amma ana wa anta ya aba rashid fasanariduha a fassara abdullahi dan abbas ya ce masa ya kai abara shi da ni da kai sai mun shiga wuta sai dai ka duba ka gani shin za mu tsallake mu wuce ko kuma za mu zauna a cikinta abdullahi dan mas'ud da ya zo fassara wannan aya wa in minkum illa wariduha ai wa ma minkum illa wariduha babu wanda daga cikin ku sai ya bi ta cikin wuta ba sai ce abinda ake nufi siraɗi ne ala jahannama mislu haddisai siraɗi ne Allah ya dasa shi akan jahannama siraɗi da ake ba da labari siraɗi siraɗi ɗan uwana da ake ba da labari akan wutar jahannama aka dasa shi kuma yana da kaifi ya fi takwabi kaifi shi siraɗi ya ce a tabakatul ula jama'a na farko za su wuce kan wannan siradi kamar walƙiya kalbarƙi jama'a ta biyu za su zo su wuce ta kan wannan siradi karrihi kamar iska jama'a ta uku za su zo su wuce akan wannan siradi kamar wani ingarman doki ka ajiwadil khaili jama'a ta hudu za su wuce akan wannan siradi kamar yadda dabbobi suke wucewa ثم يمرون والملائكة يقولون اللهم سلم اللهم سلم sannan mutane kowa sai ya zo ya wuce mala'iku suna gefe suna cewa ya Allah ka rufe asiri ya Allah ka rufe asiri ya Allah ka kubutar ya Allah ka kubutar babu wani a cikin kuface sai ya bi ta kan jahannama kenan a fassarar Abdullahi bin Mas'ud wa in minkum illa wariduha ana nufin babu wani a cikin kuface sai ya wuce ta kan siraɗi siraɗin nan da ake ba da labarinsa wato wata gada ce a kan wutar jahannama a wata riwayar aka ce wato siririn ta kamar gashin ido da kaifi wasu za su wuce ta gudu kamar yadda aka faɗa a nan wasu za su wuce da rarrafe wasu za su wuce da fofoti wasu da jan ciki za su wuce wasu sai sun je tsakiya sai su fada ƙasa gaba ɗaya jahannama ne ƙasan jahannama ne saman igiyar siraɗin kaji abdullahi dan mas'ud ma ya ce ma kaifi ne da wannan gadar tana yanka mutane da mutum ya sullube sai tsunduma cikin wutar jahannama to sun manunajji ladina taƙau za ta yi aiki ne za mu kubutan da wanda suka ji tsoron Allah masu tsoron Allah a hadisi manzan Allah yake cewa wallah wani zai wuce kamar kyaftawa da ido fau ya wuce walai ya tsallake wannan bayin Allah na ƙwarai masu tsoron Allah kenan Nana Hafsa take cewa manzan Allah yana cewa inni la arju Allah ya dukulan nara in sha Allah ahadun shahida badran wal hudaybiyya ni dai in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina fatan babu wanda zai shiga wuta cikin waɗanda suka halarci yakin badar ko hudaybiya shi kansa annabi yana tabbatar da lalle za a shiga wutan amma yana fatan wanda suka je yakin badar Allah ya kubutar da su wanda suka je yakin hudaybiya Allah ya kubutar da su amma abin tsoron shine da ni da kai gaba ɗaya ba wanda ba zai tsallake ta wutar jahannama ya bi gadar ba amma kuma tsallakewan ibadarka da tsoron Allahnka da imaninka da kusantar Allahnka shine zai sa ka tsallake wannan gadar idan mutum yana da rauni Allah ya rubuta zai shiga wutan to tsundumawa yake sai sulluba na nafsa take cewa annabi alaysa Allahu yaqulu wa in minkum illa wariduha hafsa tace manzo Allah ya zaka ce yan badar da yan hudaybiya ba za su shiga wuta ba insha Allah ba Allah ya ce kowa sai ya shiga wuta ba ta ce kawai sai na ji annabi kuma yana karanta ayar gaba thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya to amma za mu kubutar da masu tsoron Allah na'am za a shiga wutan Abdullahi dan Mas'udi fassara mana shiga wutan shine bi ta gadar jahannama wanda ita ce siradi to a lokacin kuma masu takawa masu tsoron Allah za mu kubutar da su ya Allah ka kubutar da mu Allah ka kubutar da mu amma azzalumai za su yi ta kifawa a cikinta nazarun zalimi na fi hajisiyan abu huraira ya rawaito wani hadisi shi ma da yake da ban tsoro kwarai da gaske riwayar imam muslim manzo Allah yana cewa la yamutu li ahadin min almuslimina thalathatun min alwaladi matukar mutum Allah ya masa arziki ya samu 'ya'ya ɗaya ya mutu na biyu ya mutu har na uku ya mutu wanda ya binne ‘ya'ya guda uku yana raye to insha Allahu ta'ala wannan mutumin ba zai yi ba wuta ta shafe shi illa ta hillatal kasami sai dai don warware rantsuwa mana duk wanda ya binne ‘ya'ya uku ‘ya'yansa uku suka mutu ya yi haƙuri ya binne su insha Allah ta'ala ba zai shiga wuta ba sai dai kawai warwarar rantsuwa shi ne faɗin Allah wa in minkum illa wariduha lalle sai ya dan shige ta koyaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi imam qatada da yazo fassara aya sai ce wa in minkum illa wariduha yana nufin huwa al-mamarru alaiha babu wani a cikin ku face sai ya zo ya wuce ta kan jahannama lalle wucewa ta kan ta kam sai an wuce sai dai kowa gwargwadon aikin sai wuce da wuri zaid bin aslama ya ce wurudul muslimina almururu alal jisri baina zaharanaiha wucewar musulmi shine bin kan wannan gada din a gadan bayan jahannama mutum ya tsallake gada kowa sai ya tsallake gadar jahannama in yana da aiki mai kyau ya ketara in bai da shi kuma ya rubuta mushirkai kuma shine shiganta وورود المشركين دخولها أن يدخلوها كان على ربك حتما مقضية wannan wani abu ne na rantsuwa da ubangijinka ya wajabta mana kasaman wajiban ko kuma ka ce hukunci ne yankake Allah ya riga yanke kawai sai haka ta faru thumma nunajjil ladina taqaw amma idan mutane sun zo wucewa masu takawa za su ketare wa saqata man saqata fiha min al-kuffari wal usah wanda suka fata sun fada a cikinta cikin kafirai da masu saban Allah cikin musulmi 'yan sako zawil ma'asi masu sako wanda suke rayuwa cikin sako su ma za su tsunduma daga nan kuma Allah zai tseratar da muna a wato muminai masu takawa su ma din a bisa gwargwadon aikinsu ya ce fa jawazuhum ala sirati wa sur'atuhum bi qadri amalihim allati kanat fid dunya wucewarsa siradi din nan iya gwargwadon aikinka mai yawa a duniya da Allah ya karba iya gaggawar tsallake siradinka iya sakacinka da addini da rashin kulawarka iya wahalar da za ka sha idan ka zo tsallake sirari daga nan kuma za a zo magana ceto mala'iku za su yi ceto annabawa za su yi ceto bayan allah na za su yi ceto to a wajen ceton ne za a ta fitar da wasu aka ce za a fitar da wasu za a fitar da wani mutum wuta ta cinye shi ya yi baki kirin in an zo ceto sai a tsamo shi in ya fito sai ka gan shi baki kirin wuta ta cinye shi ya yi hayaki ya zama gawayi an sake hura masa rai kawai inda za ka gan shi da haske iya goshinsa wajen sujjada shi ne kawai za ka gan shi masujjadantarsa daratu wujuhihim kenan mawadhi usujud to me yasa aka fitar da shi daga wuta bayan ya kone ko ina ya kone sai gocin sa albarkacin sallar da yake musulmi ko yaya insha Allah inda akwai imani ana sallar nan ko yaya to sallar ta yi maka amfani shi yasa wallahi malam kai kokari ka mutu kana sallah ka yi ƙoƙari Allah ya ɗauki ranka kana cikin masu sallah ka ji fa sun tsunduma cikin wutar wutan ta ƙone su idan an zo yin ceto za a cece su albarkacin ɗan imanin da suke da shi na suna shan giya amma suna sallah suna sata suna sallah suna zina suna sallah suna kaza suna sallah albarkacin wannan imanin ko da bayan an kone su sai a fito da su komai nasu bakikirin sai kaga fuskar su alamar wurin sujjada shi kan bai kone ba ko da misƙala zarra ne na imani yake cikin zukatansu sai a fito da su haka za ta fito da su gwargwarin imani sai wani ya biyo wani sai wani ya biyo wani kai wallahi sai an zo a duba shin akwai wanda yake da imani adana imani iya karancin imani Allah zai ce duk wanda yake da imani ko yaya ne ne ku fitan mun da shi daga cikin wutan nan bai zai dawo a wuta ba Allahu akbar alhamdulillah alhamdulillah wala yabqa fi an-nar illa man wajaba alayhi al-khulud babu wanda zai dawwama ba wanda zai wanzu a cikin wuta a wannan lokaci da aka yi wannan ceto sai wanda Allah ya riga ya wajabta masa shi kan dawwama har abada ‘yan khalidi ne biya ne kamar yadda hadisai masu tarin yawa suka zo to sun manu na jilladi na taƙaudin nan ana nufin duk wani mai imani da ya shiga cikin wuta Allah zai kubutar da shi ko ba daɗe ko ba jima za ka fita in dai ka mutu da imani shi sa kake ji bahaushe yake cewa Allah ka samu cika da imani dubar na du ta'adi duk abin da mutum yake yi ya roƙi Allah sa cika da imani kadde ka mutu kafiri abin tausayi shine wanda ya mutu yana kafiri a riwaya ta tabbata cewa annabin manzon rama sallallahu alaihi wasallam zai zo bakin siradin nan ya tsaya lokacin da ake wucewa yana ya ubangiji ka kubutar Allahumma sallim Allahumma sallim shi kam yana can ƙarshen siraɗin yana tsaye yana kallo al'ummarsa tana ƙetarawa yana Allah ka rufe asiri ya Allah ka kubutar Allah ka rufe asiri ya Allah ka kubutar Allah ka rufe asiri annabi yana ƙarshen siraɗin ne yana kallon mutane ana tahowa yana ganin wani sai ya taho ya taho akwai wasu mala'iku da ake cewa zabaniyawa sanada zabaniya wannan zabaniyawan wasu mala'iku ne masu makata suna da makata a cikin wutar jahannama suke suna da doguwar makata su kuma kawai duk wanda zai wuce ta wannan siradin suna fisgowa in kana da karfin imani ko sun fisge ka ba za ka fisgo ba a fisge ka ka janye kana sauri za ka wuce amma mai rauni imani ana jawo shi yalo sai ya gangaro ya fada saboda a nan duniya ba a yi komai ba ba a yadda a bi Allah ba malamai sun yi saɓani kwarai da gaske dangane da wannan aya me ake nufi da wayin minkum illa wariduha daga cikinsu akwai wanda yake ganin cewa babu wani a cikinku sai ya shiga wuta fa jami'un kafirhum yadkhulunaha fassara ta farko duk mutane da ka sani ba wanda ba zai shiga wuta ba sai dai idan mumini ne ko musulmi na kwarai in ya shiga ta kunun naru alaihi bardan wa salaman duk mumini in ya shiga to wutar za ta zama kamar yadda ta zama wani tawo annabi ibrahim lokacin da aka jefa shi cikin wuta ya ce kuni ya na ƙulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim kai ma idan ka shiga lalle alkawari allah ya yi alkawari babu wani a cikin ku sai ya shiga jahannama amma in ka shiga in kai mumini ne za ta zama to sanyi a gare ka zanni ba mai cutarwa ba amma ta kunu lahiban wa sa'iran ala ghairihim za ta zama mai ruruwa mai kona mutane akan duwar da ba mumini ba fassara ta biyu akwai waɗanda suke ganin alwurud nan wa minkum illa wariduha ana nufin wato babu wani daga cikin ku face sai ya ganta shine wariduha sai ya ganta sai ya zo kusa da ita wato anan suna nufin fassara shi da ar-ru'ya da al-qurb minha wal ishraf alaiha duna dukhuliha ba za a shiga ba kamar yadda Allah ce walamma warada ma amadayana warada ma amadayana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'atayn tazudani qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta la nasqi hatta yusdira ar-ri'ah wa abuna shaykhun kabir kaga anan walamma warada ma amadayana abin da ake nufi a sharafa alaihi wa karabahu yayin da ya zo kusa da ruwan madayana ya zo dab da shi kaga kenan kalmar wuru tana zuwa da ma'anar kusa kenan ba shiga ciki za a yi ba fassara ta uku akwai waɗanda suke ganin cewa wannan aya ta shafi kafirai ne kafirai su kaɗai su ne za su shiga cikin jahannama amma muminai ba za su shige ta ba kwata-kwata kenan wa in minkum ma'ana minal kafiri ne kenan illa wariduwa to amma wasu malaman suka ce dai gaskiya dai abin da ake nufi da alwurud anan shine ad-dukhul dukhulun ne bin nisbati lin nasi jami'an kowa din dai sai ya shiga wutan illa annaha takunu bardan wa salaman alal mu'minin amma in mu'mini ne ya shiga gaskiya za ta zamanto sanyi ne a gare shi daga cikin dalilai da suka tabbatar da lalle kowa sai ya shiga wuta kuma wannan alwurud din yana nufin ad-dukhulu ne akwai faɗinsa sa Allah ta'ala walaƙada arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun yace wa ma amru fir'auna bi rashid yace yaqdumu qaumahu yawm al-qiyamati fa awradahum an-nar ka gani fa awradahum an-nar fa adkhalahum an-nar yace wa bi'sal wird al-mawrud kaga anan kalmar warada tana nufin ad-dukhul kenan fa adkhalahum an-nar ga kuma faɗin Allah sun manu na jilladi na taƙau kaga aya ta gaba ta nuna za a shiga ɗin amma masu tsoron Allah za a kubutar da su nuna jilladi na taƙau masu taƙawa masu tsoron Allah za mu kubutar da su wa nazaru zalimi na fiha jisiya azzalimai za mu bar su a gurfani a to tun da aka ce za mu kubutar kenan za a shiga kenan kenan za a shiga tun da aka ce za a kubutar kenan wane ya fada an kubuto da shi ya Allah kai mana afuwa daga cikin dalilai akwai riwaya da ta zo riwayar Imam Ahmad da Abd bin Humayd da Tirmidhi da Ibn al-Munzir da Ibn Abi Hatim da Imam al-Hakim da Abi Sumayya an tattauna dangane da ma'anar shigan muminai cikin wannan wuta za shiga ko ba za shiga ba wasu suka ce lalle mumini ma zai shiga wasu suka ce a ba za a shiga wasu suka ce kowa sai ya shiga amma sun nunajjil ladina taqaw an tambayi Jabiru dan Abdullahi aka gaya masa yaya wannan magana Abdullahi Jabir dan Abdullahi ya toshe kunnen sai yake cewa ana shaida muku babu wani mutum la yabqa barrun wala fajirun illa da kalaha babu wani mutum ko fajiri ko mai bin Allah kowaye ba sai ya shiga ba amma fa takunu bardan wa salaman al mu'minin amma ai mu'mini ne ya shiga zai samu sauki zai samu sanyi kamar yadda annabi Ibrahim ma ya shiga wuta ba suna marudu sun jefa shi sun kona shi ba amma Allah ya ce ta zama bardan wa salama to kuma mu'mine din sai kun shiga haka jabiru dan abdullahi ya fassara Allah ya masa rahama to wannan maganganu suna nan um, da yawa malaman tafsiri sun kawo cikinsu akwai imamul qurtubi Allah ya masa rahama ya faɗaɗa zance kwarai da gaske ya ce a takaice dai daga ƙarshe wannan fa aya fa tana nufin cewa fa lallai kowa sai ya shiga wuta fa in ji imamul qurtubi amma mumini in ya je za ta yi mai sanyi wayan juna salimina wannan shine da yawa daga cikin maganganu na malamai a kai to yanzu an ce kowa da kowa sai ya shiga wani zai ce to kenan hada annabawa ya za a yi da annabawa fa hal yadkhulu al-anbiya an-nar malamai suka ce a a ba za a yi laƙin magana nan a ce hadda annabawa ba ana nufin dai duk muminai dai za su shiga kowa da kowa amma annabawa babu nassin da ya ce za su shiga jabir dan abdullahi ya ce masu saban allah za su shiga a yi musu azaba da sabansu waliyan allah za su shiga allah zai kubutar da su so ya ku uwana wannan aya tana ba mu tsoro tana nuna cewa wallahi ya kamata mu kimtsa don mu samu mu tsallake wutan nan in mun shige ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil to sai kuma mai Allah ya ce
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا
wannan aya tana mana bayani ne dangane da abin da Allah yake hakaito mana na matsayin kafirai lokacin da suka ji ayoyin Allah da irin maganganun da suka yi ta gaya wa muminai ta hanyar yi wa muminai alfahari kafiri sai rinka yi wa mumini alfahari da abin da kuma alkur'ani ya yi musu raddi akan abin da suke faɗa wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin yayin da aka karanta musu ayoyinmu bayyanannu hikayatan lima qalahu alkafiruna lilmu'minina ala sabili tabahi wat tafakhuri kenan ana hakaito mana ne abin da kafirai suke faɗa wa mu'minai suna alfahari suna nuna isa idan aka karanta musu ayoyin Allah su kafirai masu ƙaryata tashin alkiyama al'ayatul bayyinatil wadihat addallati ala wuqu'il ba'th wal hisab ayoyi bayyanannu da suke nuni akan tabbas garanti Allah zai yi hisabi yawmal qiyama ranar tashin alkiyama qala alladhina kafaru sai kafirai su ce ala sabilil inadi wa ta'ali ta hanyar nuna girman kai da taurin kai da nuna isa da ɗaukaka sai su gaya wa waɗanda suka yi imani da mala'ikun Allah da manzannin Allah da littattafan Allah da ranar tashin alkiyama ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nadiya tsakanin mu da ku ayyul fariqai ne wani ɗaya ne daga cikin ɓangarorin nan guda biyu kalmar maqam bi fatil mim ana nufin makanul qiyam al qiyami wato ana nufin wurin zama da wurin tsayuwa masakinuhum wa manaziluhum allati kanu yaskununa wa yanziluna biha tsakanin wurin zaman mu da wurin zaman ku kalmar nadi daga nada ne da almuntada almuntada shine majlisul qaumi club shine muntada alclub club da turanci wurin haduwa larabawa sukan ce nadautul qauma anduhum nadwan idza jama'atuhum fi majlisil lil intida'i shi yasa ake cewa darun nadwa darun nadwa ana nufin almakan alladhi tajtami'u fihi quraish litashawuri fi umuriha gidan shawara da qurayshawa suke haduwa su tattauna shine darun nadwa abinda ake nufi da ayar idan aka karanta wa kafirai ayoyinmu da suke nuni akan kadaitakarmu da ikonmu in ji Allah akan cewa za mu tashi kiyama sai su rinka gaya wa musulmi ta hanyar rena musulmi da wulakanta musulmi ala sabilil ihtiqari lahum sai su ce nahnu wa antum ayyuna khairun min al-akhari makana da mu da ku ku musulmi da mu su kafirai suke cewa da mu da ku musulmi waye yafi matsayin wuri a cikin mu kuma waye yafi wurin zama mai kyau waye yafi wurin club na alfahari na nuna isa suna nuna wa mumin cewa sun fi su matsayi a wurin zama sun fi su matsayi a wurin taro saboda suna haɗuwa da su da masu kuɗinsu da masu mulkinsu su sha giya su yi tsiya su shakata muminai kuma suna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam ku duba ila manazilina ku duba gidajenmu ku gani gidajenmu sun fi naku a wancan lokacin haka suke gaya muminai shine ayyul fariqai ne khairun maqaman makam wurin zama wa ahsanu nadiya nadiya wurin taruwa na taro da tattaunawa ku duba wurin zamanmu inda muke zama muke hira ku duba naku mu muna zama wurin alfahari da nuna isa ku ko kuna zama a wuri wulakantacce to mu mun fi ku ko a nan gurin mun fi ku matsayi suke ga musulmi to ko a wajen Allah yadda kuka ga wurin zamanmu ya fi naku gidajenmu sun fi naku to ko a wurin Allah mun fi ku suke gaya musulmi walau kuntum ala haƙƙin inda ku musulmi akan gaskiya kuke la akramakumullahu bi hadhihi al-umur kama akramana biha ai da Allah ya girmama ku ya ba ku wurin zama mai kyau wurin alfahari wurin jin daɗi kamar yadda mu ya bamu kamar yadda suke faɗa a wata ayar wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin mu muka fi yawan kuɗi mu muka fi yawan ƴaƴa ai mu ba za a yi mana azaba ba haka suke gaya mu mu'minai amma Allah ya musu raddi yace wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athathan wa ri'ya
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا الله يشكب وكم ونن كم دن أنا شوى كم خبرية هكا أكي تريتا ومعناها الإخبار عن العدد الكثير أنا نفن ديوا ديوا نوى نوى مكهلكر أنك أنا في محل نصب على المفعول به saboda jumlar ahlakna min karnin wannan tamyiz ne abinda ake nufi da karn wato suna ne na dukkan al'ummar da ta gabata duk al'ummar da ta shuɗe ta riga wata zuwa ana ce da ita karni an ciro sunan ne daga karnu dabba kafan dabba kafan dabba ya a gaba yake yana sama shi yasa an ta zo tura abu sai ta haka to an ce da kafo ne karn saboda a sama yake a gaba to duk al'ummar da ta shuɗe ta gabata akan ce da ita ƙarni to nawa nawa muka halakar min ƙarnin daga ƙarnoni al'ummomin da suka gabata hum ahsanu athathan wanda su suka fi kyawun kayayyaki na gida ma'ana Allah yana nuna a da an yi wata al'umma da take da arziki take da dukiya take da gidaje na alfahari na morewa da jin daɗi shine ahsanu athathan shimfiɗa mai kyau a gida kayan kwalliya a gida dukiya mai yawa wari'iyan wanda suka fi kyawun abin gani kalmar ri'iya tana nufin manzaran tana nufin hai'a tana nufin mar'a wato a idoma a gani a idoma sun fi waɗannan kafiran na wannan zamani an karɓo shi an karɓo ri'iya ne wa ri'iya daga ru'uya ru'uya shine الرؤيا التي تراها العين abinda ido yake gani abinda aya take nufi ga ya musu ya kai wannan manzo li haul kafirin mutabahina bi masakinihim wa majalisihim fada waɗannan kafirai masu alfahari da wuraren zamansu da gidajensu kada ku yi alfahari wala yaghurrannakum ma antum fihi min na'imin ya ku kafirai kada abinda kuke ciki na ni'ima ya ɗauki hankalinku ya ruɗe ku wannan wato ana muku kamun talala ne Allah yana muku kamun talala ne istidraj ne fa inna Allah ta'ala qad ahlaka kathiran min al-umam as-sabiqati alaykum ai Allah ya halakar da da yawa daga cikin al'ummomin da suka shuɗe suka rigaye ku kanu ahsana minkum mata'an wa zina sun fi ku kaya sun fi ku kwalliya da ado da morewa rayuwa wa kanu ajmala minkum manzaran wa hai'a sun fi ku kyan gani da yanayi amma falam yanfa'ahum athatuhum kayan da suke da shi da wadatar da suke da shi da kyakkyawan gani da suke da shi wallahi bai musu amfani ba yayin da Allah ya zo ihlakuhum zai halakar da su bi sababi kufri majhudihim saboda kafirce wanda suke da suka musanta Allah wannan ayar jam kunne take wa kafirai waɗanda suke izgilanci wa annabi akan cewa su suna cikin wadata shi yana cikin talauci kuma da mayar musu da zancen su mummuna wanda yake abin da suka faɗa ba haka bane in wadata ne da rufin asiri ai an yi waɗanda suka gabace su kawai idan ba ku gane karatun ba bari in ga mu yanzu kamar wani ya zo ya ce ana wani maganar musulunci musulunci kalli america duba america aka nuna maka ita kai ka ce aljanna ce ko a hoto aka nuna ma ingila ka gan su das tituna masu kyau motoci masu tsada su suke ma kiran motocin ci gaba na duniya kayan yaƙi su suke gaba da kowa ta duniya wai in dai ana maganar wayewa tun aka zo kan waɗannan an yi fatiya ka gaba ture malam jikinsa kamar zai tsirtar da jini saboda tsabar daɗi da kwanciyar hankali a ido ku duba gidajensu ku duba in mutanen wa za su tafi hutu da shakatawa sai su tafi amerika da ingila yanzu wani sai ya kafa ma hujja ce a yau in gaskiya ne ku addinin da kuke yi na musuluncin me yasa ya zo bar kuna rayuwa cikin talauci cikin kwata a kunan kamar kun fito da kabari wani in ka gan shi ma yaka ce mutum ne ko anya amma ko musulmi ne inda za a ɗauki hotunanmu akraman Allah a ɗauki hotunanmu a ɗauki hotunan garurrukanmu da ƙauyukanmu talauci malam kamar zai yi magana rashi ba sutura arnan nan suke saka kaya gwanjo a kawo a sayar mana muna warwaso motocinsu suke hawa su gama a shigo mana su 'yan kwatano mu ɗauka mu siya wayoyinsu kwamfutocinsu kamarorinsu london use kaji london use London have already used with it use it London sun gama amfani da shi London kafirai London arna sai a kawo Najeriya Kano Gombe jigawa garin musulmi suna warwaso su siya da kuɗi wani sai ya ce da kai yo in dai da addinin naku na gaskiya ne me yasa Allah bai ba ku duniya kamar yadda ya ba waɗannan ba shine Allah ya ce wannan wadatar da wannan wurin zama mai kyau da wannan jin daɗin an yi wa wasu al'ummomi waɗanda suke kafirai ne sun fi ku Allah ya halakar da su daman shi Allah ya faɗa duniya duniya duniya kurkuku ce ta mumini amma aljanna kafiri ne daman faso akar makallawa iya rabansu ne suke ci a nan duniya ka tuna su na akwai musulmi a america akwai musulmi a london akwai musulmi a kaza amma kasar in general da take kafircinta kar ka manta dan uwana wannan abin shine iya rabansu kai kuma nan musulmi daidai gwargwado Allah ya baka iya dan abin da zai baka mu din ma akwai ni'ima aje kuma Saudiya mana a gani in jin daɗi ne da morewa da kwanciyar hankali duk duniya babu ƙasar da suke cikin kwanciyar hankali da nutsuwa irin ƙasar Saudiya su da suke da annabi a kwanciyar ƙasar kuma wadatar babu ita in motocin ne akwai in kudin ne akwai in titunan ne akwai in kayan alatu ne da morewan dai akwai na yadda ba tafi amerika ba da ingila amma dai mu ma Allah bai wulakanta mu ba amma mu a addinance a rayuwance wallahi gwanda mana saudiya sau dubu miliyan in ji yara suka ce malala gashin dinkiya akan akan akan wata amerika ko ingila kenan mu daina ruɗuwa da ni'imar da Allah ya yi wa kafirai mu ɗauka cewa mu ɗin ba a daidai muke ba ba a auna abun duniya samun abun duniya shi ke nuna mutum daidai ne yanzu a cikin ku za ga akwai wanda yake mazinaci ne amma yana da bala'in kuɗi akwai ɗan caca ne kaga dai Allah baya son zina baya can caca amma yana da kuɗi akwai ɗan luwaɗi amma iya da kuɗi akwai wanda bai damu da sallah ba amma kuma Allah ya bashi mulki akwai ɗan giya Allah ya bashi mulki yana juya kuɗi ya bashi sarauta ya bashi kaza wannan shi ke nuna cewa a daidai yake la wallah na'am kowa ya sani jin daɗi dai na duniya akwai shi america angila tabbas da yancin ɗan adam wani ɗalibi na yake gaya mai ce karatu na je da iyali na ɗan ɗauke su su ma su je su ɗan ɗana ya ce wallahi tallahi wata rana malam na buga waya ya ce kana gidanka za ka buga waya ka yi bukin ka yi bukin ɗin asibiti a cikin waya ka yi bukin ɗin likita kuma a turo ma a ce karfe kaza minti kaza ba za a ƙara ba za a rage ba za ka je ga likita ya ce ne waya aka gama bukin komai da komai zan kai yaro na yana ɗan masassara kafin lokacin sai ya warke ya ce kawai sai na bashi ban kai shi ba ni dan Najeriya ne to ani ina ga ya warke yace wallahi malam bayan wani lokaci sai ga motar yan sanda da jiniya tana wayyo wayyo wayyo wayyo wayyo ta zo kofar gidansa wallahi kuwa ya leka ta windo yace ah to yau fada akai ko ta'addanci sai aka zo ana tracing lambar gidansa da lambar wayarsa ina wane wane ina kaza sai ya ga wasa wasa ana cikin sai aka zo gidansa wallahi da motar 'yan sanda da jiniya aka ce yaya yaro ba shi da lafiya yana kwanci kayan bukin likita yana jira baka zo ba wannan shiga hakkin dan adam ne ka fito a tafi da kai da yaron gaba dai a zo a tafi asibiti ta Allah ka mana su Najeriya wallahi tallahi malam yace malam haka aka tukuikuye ne aka tafi da ni ana ta mun tuhuma yaron na aka sashi amma yace yaro ya warke yana ta tsalle tsalle kula da hakkin ɗan adam ya ce wallahi malam kaza idan mun sayi kaza muka je muka sayi kaza mai rai akwai inda ake yanka ta ba wanda ya isa je yanka kaza a gidansa don kada ya zubar da jini warin kashin kaza ko dattin kaza ya cutar da makoci ya ce wallahi takarda ko wani datti in mutum ya zubar a bakin titi wallahi sai an kama shi ba wani bata lokaci kyamara tana ganin ka za ta detecting a gane a ina kake kuma kowane mutum yana da katinsa ana kama ka ana jefa katin na kwamfuta da adireshin ka da komai da lambar gidanka da salarin ka da wurin aikin ka yace danja ku da kake gani malam ko hauka kake baka isa wai danja bata baka ba wai ka wuce wai yace a gaban kasan a gaban su shugaban kasar ya zo wucewa wata rana danja ta bayar ya daga mota su direban su zai ja sai danja ta bayar kawai sai ya tsaya bai sai wuce ba wallahi dan shi ma bai sai kare doka ba mu ko yanzu sai yalla bai su ne za a zo danja mata bayar su daddaki mutane ce waya tai anya anya anya Allah ba da hakuri ba haka bane ba Najeriya gidan yanci ai shine wani yace duk duniya babu ƙasar da take da daɗin zama irin Najeriya ka karya doka ka kwana lafiya mu a wajen mu Hausa Fulani ko 'yan najeriya haka muke ganin shine jin daɗi mu karya doka mu karya doka na'am wallahi babu shakka waɗannan mutanen suna cikin ni'ima daidai gwargwado kuma sun sama wa kansu hanyar jin daɗi tabbas hanyar morewa rayuwa kuɗinka zai baka za ka ji daɗi amma kuma kash ba su da musulunci so kada mu yadda mu rudu da ni'imar da suke ciki mu ɗauka su ne a daidai mu kuma da Allah ya bar mu cikin talauci mu ne ba a daidai ba abinda zai kwantar maka da hankali wanda ya fi kowa a duniyan nan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ruwaito sai wata biyu a gidansa ko tukunya bai dora ba to me zaka ce an ruwaito a rigar annabi akwai faci wata rana manzan Allah da kansa ya fito daga gidansa yunwa ta fito da shi yana fitowa sai tarar da abubakar ya ce ina zuwa ya ce yunwa suna tsallakawa sai suka haɗu da umar ko incidents me ya faru ya ce yunwa kowa ba abinci a gidan shi wallahi sai suka ce to bari mu samu gidan wani sahabi cikin sahabbai wanda yake da rufin asiri mu je gidansa matarsa ta mana abinci mu ci haka suka tafi cika je gidan wani sahabi ya gansu ya ce tab yau ni ku a duniya na yi bakin da ban taɓa yin su ba a ce annabi yana gidana abubakar yana gidana umar yana gidana yau duk duniya akwai wanda ya baki iri na a yau ya ce wa matarsa a je bayan gida a nemo dabba a yanka yau a zo a yanka aka yanka musu suka ci abinci mai kyau suka ƙoshi bayan an gama annabi musu azu ya ce summa latus'alunna yawma idin anin na'im to kuma lalle bayan an ci an ƙoshi an sha ruwa an yi gyatsa to kuma sai an tambaye ku akan ni'imar da ubangiji ya yi mu wallahi duk wadatar da Allah ya baka ko wallahi sai Allah ya tambaye ka ka ci ka ƙoshi har ka zubar 'ya'yanka sun zubar makocinka yana kwana da yunwa ka ji daɗi a nan duniyar nawa nawa ne suna cikin tsakiyar jin daɗin suka mutu baka da tausayi baka da jin ƙai kuma kai ta roƙon Allah ya sa ba rabanka na lahira aka baka ba kamar yadda aka ba waɗancan kafiran kafiran nan da kuke gani suna cikin ni'ima da jin daɗi wato rabansu ne na lahira aka gaggauto musu shi aka ba su saboda wa malamin fil akhirati min khalaq ba su da rabo a lahira wa malamin fil akhirati min nasib to da yawa a cikin mu akwai waɗanda rabansu na lahira ake gaggauto musu a basu su yi ta morewa a nan duniya suna ganin sun fi kowa ya ci mai kyau ya sha mai kyau ya hau mai kyau ya auri mai kyau ya gina mai kyau ba shi da matsala duk inda ya hada harka kuɗi dukiya ba da damuwa yana samu wani yana cikin talauci shi kuma yana cikin murna da jin daɗi a lokacin da ake wayyo Allah an shiga uku masara wahala shinkafa wahala abinci wahala mutane suna buge-buge shi kuma za ga ba ma bin Allah yake yi ba amma Allah yana ta tunkuɗo masa billahi azimu ba mamaki rabanka na lahira ake ba kake cinyewa tun yanzu haka haka sahabbai suke faɗa suna roƙon Allah Allah ka sa ba rabanmu na lahira muke ci shi yasa idan Allah ya baka wadata ya baka rufin asiri ka rinka roƙon Allah Allah ka ce ya Allah ka sa ba rabona na lahira ka bani nake nake makula shewa ba tun daga yanzu dan akwai wanda suke makula she rabansu na lahiran a nan duniya sai mutum ya mutu ya je lahira ya tarar da zero babu komai mu je malam ya dai قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا haka حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا أكرشي الله تبارك وتعالى يا فتاة dangane da waɗanda suke ganin sun samu duniya sun more mata ya ce wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan wannan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun a wata ayar Allah ce fadarni wa man yukadhibu bi hadha al hadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin yaleni da waɗanda suke ƙaryata wannan alqur'ani masu ƙaryata wannan bayani ka kyale ni ka bar ni da su za mu yi musu istidraji kamun talala ta yadda ba su sani ba ina musu jinkiri ne amma kaidina mai ƙarfi ne Kulman kana fi dalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda abinda muka faɗa ne dai Allah shi mana arziki ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana Allah ka sa aljanna makomar mu Allah ka sa mu cika da imani wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk